نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا شابكي قوة بالقادة hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya daidai da 15 ga watan biyar shekara ta 2025 wannan shi ne karatunmu na 38 da tara ko? karatunmu na 39 a cikin wannan littafi mai albarka jira'ul afham bi fadli salatu was salami ala khairil anami sallallahu alaihi wa sallam malam yace faslun wa amma alqawl athalith amma magana ta uku wa huwa ita ce anna ala nabi sallallahu alaihi wa sallam lalle iyala nabi sallallahu alaihi wa sallam ummatuhu wa atba'uhu ila yawmil qiyamah sune al'ummarsa da kuma mabiyansa zuwa ranar tashin alkiyama wannan magana malam yace faqad hujja lahu wannan maganan an ba da hujjojinta na farko bi anna alal mu'azzami da cewa lalle iyalin wanda ake girmamawa al-matbu' wanda ake bi kuma tabahu ala dinihi wa amrihi sune mabiyan shi akan addinin shi akan lamarin shi qaribihim ko qaribuhum wa ba'iduhum na kusan su da na nesan su mana dangin shi na kusa da kuma mutanen da suke nesa da shi mabiyan shi akan addinin shi da sha'anin shi to dama haka nan ne duk wani babba wanda yake abin girmamawa abin biya to mabiyan shi su ne dangin shi su ne iyalin shi wanda suka bi shi akan addinin shi akan lamarin shi in ma ba addini yake ba dai a mutane na kusa da mutanen da suke nesa da shi to su wake ni da iyalin shi hujja ta farko kenan ta wannan magana cewa abin da yasa suka ce iyalin annaba alaihi salatu wassalam su ne al'ummar shi da mabiyansa saboda mabiyan duk wani babba duk wani wanda ake biya to su ne mabiyan nashi din su ne dangin shi mana su ne iyalin shi ko da jininsu kusa da shi kuma ko da sun yi nesa da shi amma tun da sun bi shi a kan sha'anin shi da addinin shi to su ne iyalin shi ƙalu suka ce wa shi ƙaƙo haɗin labba ita wannan lafazin ta an inda aka ciro ta ta dullo alaihi tana yi nuni akan wannan maganar da aka yi fa innahu domin ita magana ita lafazin an ɗauko ta ne min ala ya ulu daga ala ya ulu ya dawo yana dawowa idan raja idan ya dawo idan abin shi ya dawo to sai a ce ala yana dawowa ya ulu wa marji'ul atba'i ila matbu'ihim makoman mabiya zuwa ga wanda suke bi ne wanda ake biya duk lokacin da wani abu ya taso ina ake komawa wurin shi ake koma Allah ya ce farduhu ila Allah wa rasul idan kun yi jahija cikin wani sha'ani daga cikin al'amuran addini to kome da shi ya zuwa ga Allah kuma ya shi zuwa ga ma'aiki wa maktalaftun fi min shay'in fa hukmuhu ila Allah sadaka kenan a makoman mabiya shine wanda suke biya wana suna dawowa wurin shi abinda muka yi daidai ne ko ba daidai ba shi ne ke saita masu tahiyarsu shi ke nuna masu cewa wannan abin daidai ne ko ba daidai ba ku shi yasa kalma aka ɗauko ta daga ala ya ulu saboda min mabiya suna dawowa zuwa ga wanda suke biya me yasa li annahu imamu saboda shi ne shugabansu wa mau'iluhum kuma shi ne makomarsu mana wurin da suke dawowa zuwa gare shi ƙalu suka ce wa ya za ta na ƙaunuhu ta'ala domin haka ne magana Allah subhanahu wata'ala da yake illa ala lutin sai dai iyalin annabu lut na jainahun bisa har mun tsayartar da su a ƙarshen dare al-muradu bihi abinda ake nufi da shi atba'u mabiyan shi wa shi'atuhu da kuma ɗan shi'ar shi mana magoya bayan shi almominu na bihi waɗanda suke masu imani da shi min a bihi wa zairihim daga cikin dangin shi da kuma waninsu muna ganewa ko?
na kenan abinda ake ne da illa lalutu na nan wurin ana nayin mabiyansa da kuma dangin shi waɗanda suke sun yi imani da shi da kuma waɗanda ma ba su yi waɗanda suka yi imani da shi amma ba dangin shi ba ne wa qawluhu ta'ala da magana Allah subhanahu wata'ala adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab ku shigar da iyalin fir'auna azaba mafi tsanani al-muradu bihi atba'u abinda ake nufi da shi atba'uhu mabiyan fir'auna haka ne ko waɗanda suka bi fir'auna ba ana nufin ƴan gidan shi ba matan shi da yayan shi ba domin matan shi ba ta cikin iyalin shi domin ita ta yi imani ita ba za a shigar da ita azaba mai tsanani ba ita ta ma roƙi Allah ta ce ibni fi fi minani baitan fil janna Allah ka gina mana daki cikin aljanna walajini min fir'auna wa amali walajini min alqawmi zalimin ina ita ba ta ciki saboda ka waɗanda ake nufi su ne waɗanda suka bi fir'auna akan halaka ko kuma kaga an kira su da sunan al wahtajju aidan kuma masu wannan magana ta uku sun ba da wata hujja بأن واثلة بن الأسقع شوى واثلة دم الأسقع صحابا النبي عليه الصلاة والسلام روى يا رويت أن النبي صلى الله عليه وسلم لله النبي صلى الله عليه وسلم دعا حسنا وحسينا قال يا كلا حسن يا كلا حسيني فأجلس كل واحد منهما sai ya zaunar da kowane ɗaya daga cikin Hassan da Husaini ala fakhrihi a bisa cinyarsa wa adna Fatima radiyallahu ta'ala anha sai ya kawo Fatima radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda min hijrihi ya kawo ta kusa da jikin shi wa zawjiha kuma haka ba wa zawjiha da mijinta shi ma ya gurguso shi ma'ana su hudu kenan ga Hassan ga Husaini da uwayensu sun malaffa alaihim saubahu sa'annan sai ya lullube mayafin shi da su sun makala sannan ya ce allahumma ha'ula'i ahli ya Allah waɗannan su ne iyalaina ƙwada wasilatu wasila ya ce wa kuntu ya rasulallah sai ne ce ya ma'aikin Allah wa ana min ahlika ni ma yana daga cikin iyalinka faƙali sai ce wa an ta min ali kai kana daga cikin iyali na rawawul bayatu imamul bayatu ya rawaito shi bi isnadin jayyid da isnadi wanda yake mai kyau qalu masu wannan magana suka ce wa ma'lumun sanannen abu ne anna wasilata ibn al-asqai ko ibn al-asqai lalle wasila dan al-asqa min bani laif yana daga kabila ta bani laif ibni bakar dan bakar ibni abdi mana ɗan abdumanata wa inna ma huwa min atba'in nabi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa zamanto daga cikin wato yana na saboda yana daga cikin mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam don baya daga cikin dangin manzo Allah amma ko manzo Allah ya ce wa anta min ahli kamar salmani ne ko manzo Allah ya ce salmanu minna ahli baiti salman al-farisi yana daga cikin mu ahli baiti kuma kaga salmanu ba balarabi ba jan mutum ne ba farisi ne farisi yake ce mashi ba zuwa daga kasar farisa kuna ganewa amma kuma manzala ya ce min na alibaiti yana cikin alibaiti to haka shi ma wasila din nan shi wasila balarabe ne daga cikin kabila yake sananniya ga kabilar sunan bani lais bin bakr ibnu abdi manah saboda haka balarabe ne amma ba daga cikin dangin manzala ba sallallahu alaihi wasallam amma ko manzala ya ce wa anta min ahli kai ma kana daga cikin iyalai na me yasa saboda yana daga cikin waɗanda suka ba annabi sallallahu alaihi wasallama a wurin imani da Allah da shi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kadan daga cikin hujjojin masu wannan magana ce suka ce abin da ake nufi da iyalan annabi su ne mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma sa waɗanda suka yi imani da shi faslun wa amma ashabul qawlir rabi amma masu magana ta hudu anna alahu cewa iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam al-atqiya min ummati su ne masu kiyaye dokokin Allah daga cikin al'ummarsa akwai bambanci tsakanin wancan magana da atba'uhu da kuma al-atqiya mai bambanci duk wanda ya ba annabi ai mai tsoron Allah duk wanda ke tsoron Allah kuma mabi mabiya annabi ne ko to mai bambanci ce mabiya mabiya annabi dole ya ji tsoron Allah mai tsoron Allah kuma dole ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta ju to sun ba da hujja bi ma rawahu tabarani da abinda imam tabarani ya rawaito shi fi mu'jamihi a cikin littafin sa mu'jam an jafar ibn ilyas daga jafar dan ilyas ibn saduqa dan saduqa yaji haddathana nu'aym ibn hammad nu'aym dan hammad shine ya zanta mana haddathana nuh ibn abi maryam nuh dan abi maryam shi ya zanta mana an yahya bin sa'id al-ansari shi kuma ya karbo daga yahya dan sa'id ba ansari an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu shi kuma daga anas dan malik Allah ya kara masa yarda qala yace su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam Su wane ne iyalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala kullu taqiyyin sai yace dukkan wanda yake mai tsoron Allah wa tala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah ta'ala wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illa almuttaquna in auliya'uhu illa almuttaqun ba kowa ne masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai masu tsoron Allah bara manzo Allah da kanshi aka tambaye shi su wane ne iyalinka ya rasulullah yace kullu taqiyyin duk mai tsoron Allah duk mutumin da yake yana jin tsoron Allah yana bin dokan Allah ina yi bari na bari to iyali na ne kuma sai manzo Allah ya karanta wannan aya dan ya karfafa wannan magana tashi yace Allah yace in awliya'uhu illa muttaquna ba kowa ne waliyansa masoyansa ba wato mabiyansa ba illa muttaquna sai masu tsoron Allah qala qabarani malam qabarani yace lam yarwihi bai rawaito wannan hadisi ba an yahya daga yahya illa nuhun sai dai nuhu dana cikin marwaitan hadisi gaba ɗaya babu wanda ya rawaito wannan hadisin daga yahya sai nuhu dan abu maryam tafarrada bihi nu'aymun nu'aym ya kadaita da riwaye shi shi kuma daga nuhu dan abi maryam wa qad rawahu al-baihaqi kuma imam al-baihaqi ya rawaito shi ina hadisi abdullah ibn ahmad ibn yunus daga hadisi abdullah dan ahmad dan yunus haddathana na nafi yace nafi ya ba mu labari abu hurmuza wanda yake cewa abu hurmuz an anasin daga anas wa zakarahu sai ya faɗi shi wa nuhun hadha wa nafi'un da nuhu dinnan da nafi'u dinnan la yuhtaj ko la yahtaj bihi ma ahad babu wani da yake yin hujja da su min alil ilmi daga mabuta ilmi wa qad rumiya bil kadhibi kuma dukkan su su bin duka da nafi'un da nuhu dukkan su an zarge su da ƙarya Ina ganewa dukkan su an jefe su da cewa suna ƙarya don da aka zarga da ƙarya kuma ƙarya ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa aiwaci da hadisin mutum wanda ya ruwaito idan cikin isnadin hadisi akwai makaryaci to ba a karɓar wannan hadisin to malam yace wa qad rumiya kuma lalle an zarge su bil kadhib da ƙarya to shikenan kenan riwaya ba ta da ƙarfi kenan واحتج لهذا القول أيضا كما ونم مغانا أن قال كاومة حجة بأن الله عز وجل لتيوى للي الله مدى كجن سركي قال لنوح عن ابنه الله يبنى ما أنب نوح دنغنا دنسا إنه ليس من أهلك للي شباية دكتكين يالنك إنه عمل غير صالح lalle shi aiki ne wanda yake mara kyau fa akhrajahu sai Allah ya fitar da dan annabi nuh daga cikin iyalin shi bi shirkihi saboda shirkan da ya da Allah an hayya kuna min alihi daga ya zamanto daga cikin iyalan annabi nuh tare da cewa kuma dan sa ne ko wa ulima sai aka gane cewa anna alar rasuli sallallahu alaihi wasallam lalle iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tabawu sune mabiyansa mana da wannan hujja ta annabi da alaihi salam ya nuna cewa wanda ya ba annabi shine iyalin shi wajaba anu shafi imam shafi ya ba da amsa daga wannan magana rahimahullah Allah ya kara masa rama yace bi jawabin jayyid ya ba da amsa da amsa wadda take kyakkyawa mai karfi wa shine annal murada abinda ake nufi annahu laysa min ahlika lalle shi baya daga cikin iyalanka alladina amarna bi hamlihim wanda muka bada umarni da daukar su wanda muka ce ka dauki kowane nau'i guda biyu kuma ka dauki iyalanka ko ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل da duk wanda ya yi imani da annabi nan kuka ce ya dauke shi mana Allah yana rubin shi baya daga cikin iyalin annabi nuhu wanda Allah ya ce a doke su a sa cikin jirgin ruwa a gudu da su wa wa'adnaka najata kuma baya daga cikin waɗanda muka yi maka alkawarin cewa za su tsira me yasa li anna Allah subhanahu wataala domin Allah ta'ala qala lahu ya fada mashi qabla zalika gabanin wannan ihmil fiya min kulli zawjayn ithnayn ko min kullin zaujen itne ka ɗauka daga kowane irin abu kana guda biyu iri biyu wa alaka kuma ka ɗauki iyalinka illa man sabaqa alaihi alqawl sai dai wanda magana ta riga ta gabata akan shi cewa shi ba zai imani ba shi yana daga cikin waɗanda za su hallaka a cikin wannan ambaliya ta ruwa walaysa ibnuhu ɗansa bai kasance ba min ali daga iyalansa ba alladina waɗanda domina najatan wanda Allah ta'ala ya garantin cewa za su tsira amsa da imamu shafi ya bada ke kult malamin littafi ya ce sai na ci wa yadunnu yana yin nuni ala sihhati hada a bisa ingancin wannan magana anna siyaqal aya lalle tafiyan magana tafiya aya din ya dullu yana nuni ala anna almu'minina bihi akan cewa lalle waɗanda suka yi imani da annabi no qismun wani bangare ne ghairu alihi wanda ba iyalansa ba alladhina hum aluhu waɗanda su ne iyalan nashi لأن الله لأنه قال سبحانه وتعالى الله تعالى تشوي احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن من كل زوجين اثنين وأهلك kuna gane Allah cewa ka ɗauki kana biyu daga kowane abu kuma ka ɗauki iyalanka to wani yare ne aka ce dauka ana nufin mabiyansa kenan ko kuma zala ya ce wa mana amana da wanda ya yi imani ba na wurin kaga iyalai waɗanda suka yi imani da Allah ke ne ko domin nuwa an ce matarsa nawa ɗaya gare shi ko biyu matarsa biyu guda ta yi imani guda ba ta yi imani wa man amana to da Allah ya ce wa man amana din nan maqufun ala al maf'ul bil hamd an yi afafin shi ne akan maf'uli da hamli wanda aka yi aiki da shi da dauka min kulli zawjayn ithnaini wa alaka ka dauki iyalinka wa man amana kuma ka dauki wanda ya imani وهم الآل والإثنان من كل زوجين سوني iyalin da kuma abu biyu daga kowane irin kala guda biyu kowane irin nau'i biyu wahtajju ayyuka malai yace kuma sun ba da hujja bi hadisi wasila ibn al-asqa da hadisin wasila da al-asqa al-mutaqaddim hadisin da ya riga ya gabata kalu suka ce wa takhsis wasilata kebance wasila bi zalika da wannan aqrab ya fi kusa min tamimil ayati min tamimil ummati bihi daga gamewa al'umma da shi wa ka'annahu kamar da annabi alayhi salatu wassalam ja'ala wasilata fi hukmi ahli kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wasila a cikin hukuncin iyali bana ba shi hukuncin da ya ba hukuncin iyali shi ma iyali shi ne ko tashbihan manzala ya yi haka ne saboda kamantawa biman ya stahiku hadal isma game da wanda ya dace da wannan wannan sunan ma'ana duk wanda ya kama da wasila shine ya yi imani da Allah ko ya imani da manzala to shi ma iyali kuma manzala yana so ya faɗa haka to mala yace ba da waɗannan maganganu da waɗannan dalilai ba da bi ashabu kulli qawlin shine abinda mabucin kowane magana ya bada hujja ne da shi minadila aqwali daga waɗannan maganganun guda hudu muna ganewa ko to malam zai mana hukunci cikin maganganun nan guda hudu wanda yafi zama ingantacce wanda za a dauka ciki dan maganganun haka yi su to dole ne cikin su guda ke da gaskiya sauran kuma sun yi kokari amma kuma me ba su dace da gaskiya ba sun yi kuskure amma ba bata su za a yi ba ba zargin su za a yi ba ba cewa za a yi ba sun hallaka ko matattu ne ko na ba duk malamai ne in ba ta ga kowa cikin su yake kawo kowa dalilai ke kawo malamai ne na qur'ani da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yake wa sahihu zance ingantacce wal qawl al awwal shine magana ta farko wace ce magana ta farko yawwa cewa yana annabi sallallahu alaihi wasallam sune wanda sadaka take zama haramun a gare su kuma da yace ita ce magana wadda take ingantacciya wa yalihi alqawlu thani magana ta bi kuma tana biyo bayan taurin inganci bana ita ba ana iya dibin ta aiki da ita amma dai ta farko ta yi ta zama ingantacciya wa amma thalithu amma magana ta uku warrazo da magana ta hudu fada'ifa ne malai yace to maganganu ne masu rauni me yasa li anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qad rafa ash-shubhata to manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauke dole rikici bi qawli da magana shi ne ce inna sadaqata la tahillu li ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam lalle sadaka ba ta halitta ga iyalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qawli kuma saboda maganar manzon sallallahu alaihi wasallam inna ma ya'kulu alu muhammadin min hadha al-mal waɗanda suke cin wannan dukiyar mana yana na mamar sallallahu alaihi wasallam suna ci ne kawai daga wannan dukiya wace dukiya kenan ta ganima da fai amma ba su cin sadaka ba su cin zakka amma suna cin suna cin kyauta an ba su kyauta suna ci me bambanci tsakanin zakka da sadaka da kyauta sadaka ba a bada ta ga kowa sai ga mabukaci daga miskini ita kuma kyauta ana ba kowa ita kana iya ba wanda yi ka kyauta kuma kana iya ba wanda ka yi kyauta amma sadaka ba ka bada ta sai ga wanda ka yi wanda yi ka ba za ka ba sadaka ce ga sadaka kuna gani ba ku? bai halitta mutum ya ci ba sannan kuma kyauta na ba da taga mutum ka karfa lafiyayi da kuma sadaka ba ba da taga mutumin da yake lafiyayi mai karfi yana da lafiya yana da karfi to yi aiki ana ba da taga mutanen da suke marasa lafiya masu rauni su ake dauka a masu raka amma ta kyauta za a ba kowa to da haka iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam suna cin wannan dukiya idan ta kasance ta ganima ce ko ta fai'u ce ko kuma ta kyauta ce ko kuma wanda suka je suka yi sana'a ko suka yi kasuwanci ko suka yi aiki aka ba su wa qawlihi da maganar manzon sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan Allah ka sanya kuce zamanto shine abincin iyalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yace waɗannan maganganun wa hada la yajuzu wannan bi halitta an yurada bihi ay nufi da shi ba umumul ummati qat'an duk al'umma gaba daya zaka ce duk al'umma na sallallahu ne iyali shi kuma iyali ba su sadaka to za a ba sadaka har sadaka ta kare kenan an bar sadaka an bar zakka da yanzu duk munan duk ba mijinta tunda mu ma iyali ne ko muna ce an ce iyali ba su ce kuma mu iyali ne kenan haramun muke ci ko ba haka ba haka wannan dalili ne ko kwara daga cikin dalilan da yake nuna abinda ake nufi da iyali annabi sallallahu alaihi wasallama su ne dai waɗanda sadaka ba ta halitta gare su ba fa aula ma humila alaihi al'an malan yace saboda haka mafi dacewa abinda za a ɗauka kalmar ala akan ta kalmar iyali fi salati a cikin salati al'alul mazkuruna fi sa'iri alfazi iyalan da aka faɗi cikin dukkan lafizan salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin ko wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yajuzu al-udul an dalika kaucewa daga barin wannan bai halitta ba muna ganewa ko kenan duk inda kaga cikin salati iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo to waɗannan dai ake nufi waɗanda dai manzo Allah yace sadaka ba ta halitta gare su da su waki wa amma tansisuhu amma nasi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi alal azwaj wa dhurriya akan mata da zuri'a wala yadullu alaftisasil ɗalibihim baya nuni akan kaɗaituwan iyali da su balhuwa a ita wannan magana hujjatun hujja ce ala adamin iktisas bihim abu salishin keɓance iyali da su kasancewa an faɗe su yana nuna ba su kaɗai ba ne ke me yasa ba da ya ce limarawa abu dawo da saboda hadisin da abu dawo da ya rawaito من حديث نعيم المجمر ده حديث نعيم ده المجمر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة ده أبو هريرة رضي الله عنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتكين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم الله الله كي صلاتي على محمد صلى الله عليه وسلم ولا أن محمد النبي النبي الأمي wanda yake baya rubutu baya karatu mana bai daukar takarda ya rubutu ko bai daukar takarda ya karanta amma yana karatu da bakin shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam komai da baki yake karantawa komai Allah ya sanya mishi cikin zuciyar shi sai ya karanto ba ya diba takarda ya karanta zalla bai daukar qur'ani ya karanta duka Allah ya hana shi wannan Allah ya bashi baiwar da ta wuce nan muna fahimta saboda kuma ba ya dauka alƙalami ya rubuta kowane irin rubutu waye duka Allah ya hana shi saboda wannan duka na na kananan mutane ne ba babba kamar shi yake rubutu ko ya dauki takarda ya karatu ba to shine al-ummi alladhi la yaqra wa la yaktub wa azwaji kuma Allah kai salati ga matan shi ummahatil mu'minina waɗanda suke uwayen masu imani wa dhurriyyatihi kuma Allah ta'ala kai salati ga zuriyar shi wa ali baiti da iyalin gidan shi taji an kawo mata an kawo zuriya kuma ka kawo ahli baitihi kama sallaita ala ibrahim kamar yanda kai salati ga annabi ibrahim alayhi salam wa jama'a bainal azwaji wad dhurriyyati wal ahli to anan manzala sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin mata da zuri'a da kuma iyali wa inna ma nassa alaihim abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nassi akan su bi ta'ayyinihim da gwadin da fadin su kenan da ayyana su laisa an yubayyana annahum haqiqiyuna bidukhuli fil al domin ya bayyana cewa lalle su sun cancanci shiga cikin sunan iyalin shi cewa matan shi da zuriyar shi wa annahum laisu bi kharijina minhu cewa lalle su ba masu fita daga iyalin shi bane bal huma haqqu man dakhala fi'a su ne ma mafi cancantan wanda zai shiga cikin iyalin shi wa za ka na ba'iri malam ya ce wannan kaman ire-iren shi ne suna da yawa min aqafin khasi alal ab na aqafin keɓantacce akan gamamme waye keɓantacce waye gamamme nan wurin ha? ha? kuma ba shi ne gaban mai akafil kasa alal am waɗin kaɗan akan gaba ɗaya wane ne kaɗan wane ne gaba ɗaya su ne gaba ɗaya hasu ne ahal kuma su ne mi su ne gaba ɗaya su ne abu wace huta shibiyar tambiyan ala sharafi ko kuma aka san haka a ya tafin gaba ɗaya a kan keɓantacce tambiyan don farakarwa ala ala sharafi kamar ka ce malamai sun zo hada mutane ma su malamai su ne mi su ne kebantattu mutane kuma su ne mi su ne gaba daya malamai suna cikin mutane amma mutane ba su cikin malamai yau malamai daban mutane daban amma mutane da su da malamai duk mutane ne amma ba kowane mutum yake malami ba muna gane ba ko ka ce shugabanni sun zo kuma da mutane ba kana da mutum shugabanni ba mutane su ma mutane ne amma me saboda suna da daraja ta shugabanci da wasu kasu ne yan kaɗan ne sauran mutane kuma ga sanan shugabanta saki ba haka an yi haka ne tambiyan don faɗakarwa ala sharafihi akan darajan iyali din ko kuma akan darajar waɗanda aka faɗi din da farko su ne mata da zuriya wa tafsisan lahu kuma dan kebancewa gare shi bin zikri da ambato min bainin nau'i daga tsakanin sauran nau'i din gaba daya li'annahu man ahaqqu ko min ahaqqi afradin nau'i bi dukhuli fi yana daga mafi cancantan ɗaiɗaikun nau'i din da shiga a ciki to malam yace wa wala lin nasi tariqan anan mutane suna da hanya guda biyu wurin tantance waɗannan abubuwa da suka zo wuri guda ado ma ɗaya daga cikin su anna dhikra al-khas qabla al-am aw ba'dahu lalle fadin kebantacce gabanin mai gamewa ko yazo bayan shi qarinatun alama ce ta dole da take nuni ala anna al-murad bihi bil am ma adahu akan cewa lalle abinda ake nufi da am wato abinda ba shi ba da abinda ba shi ba to shake ne da am hanya ta farko kenan wa tariqu thani hanya ta biyu anna al-khassa lalle ke bantacce zikira marratayn an fade shi so biyu marratan bi khususihi shuri na farko an fade shi kadai da kadai ta shi da ke banta shi wa marratan bi shumul ismi al-aam lahu shuri na biyu kuma an fade shi ne da tattarowar suna da yake mai gamewa gare shi kuma aka faɗa abu kamar yadda na ce malamai sun zo da mutane su malaman nan na farko an kebance su kuma suna shiga cikin mi yawa tambiyan dan barakarwa alama zidi sharafi a bisa ƙarin ɗaukakar da ke ga wannan abin da aka keɓanta ba za ka ƙauri ta'ala wannan kama faɗin allah subhanahu wa ta'ala da yake wa in akhadna min annabiyyi na mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam ka tuna lokacin da muka karbi daga annabawa alkawarin su wa minka kuma daga gare ka kai ma ya rasulullah wanda Allah ba annabi bane amma zaka ce min annabiyyi ko sai aka ce wa minka wa min nuhi kuma muka karba daga annabi nuh wa ibrahima da ibrahima wa Musa da Annabi Musa wa Isa ne Maryam da kuma Isa dan Maryam kaga Allah yace annabawa kuma sai yace minka daga gare ka kuma yace daga Annabi Nuh daga Annabi Ibrahim da Annabi Musa da Annabi Isa ai kaga dai annabawa ne duk da su muna ce musu annabawa amma kuma Allah yace minan nabiyina ila nabiyina amani nan ama aka fara faɗi sai aka faɗi mi khasu daga baya wa qawlihi ta'ala kuma kama fada Allah ta'ala man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin duk wanda ya kasance maki ga Allah duk wanda ya kasance maki ga mala'ikun Allah duk wanda ya kasance maki ga manzannin Allah duk wanda ya kasance maki ga jibril da mika'ila aji wa malaikati sai aka ce kuma jibrila da mika'ila kaga an bari gaba ɗaya kuma ka bari mi yawa da jibrila da mikala dukkan su mala'ikun Allah ne amma me yasa aka bari su aka ware su saboda mi saboda ƙarin bayanin daukakar su da girman su da matsayin da ke gare su wurin Allah mun gane ko wannan yana da yawa cikin Qur'ani mai girma yana da yawa cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawa cikin larabci wa aidan malai ce kuma dai hayyau wa inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam in salati ga nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul lahu wa liyali haƙi ne gare shi kuma haƙi ne ga iyalan shi duna sa'iril ummati banda sauran al'umma wanda ya tajibu alaihi wa ala alihi saboda haka salati yake zama wajibi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama wajibi ga iyalin shi عند الشافعي رحمه الله تعالى قول إمام الشافعي وغيره لونش كما سيأتي كما يندذيس معنى أنت ولي إمام الشافعي بأي إمام الشافعي شيني من شراء لا فهمتش cikin fahimtar da yawa ayoyi da hadisan manzo Allah to yin salati ga manzo Allah da iyalan shi wajibi ne in ka ji an ce wurin wani ba ana ne ba kaman yana da wata shari'a da ba shari'a shi ne Qur'ani ne suna fahimtar da ya musu shine ake magana wa in kana indahum fil alif tilafun ko da ya kasance su imam shafi'i da wani shi wanda suka wannan magana akwai sabani game da iyali ne wa man lam yujibha da kuma wanda bai wajabta ta ba wala raiba annahu yastahibuha alayhi wa alihi wanda bai ce salata annabi wajibi ne ba to yana santa ai mu manzo Allah shi ma na ya dauke ta mustahabi kenan a manzo Allah salati kuma a mai iyalin shi salati wa yakrahuha aw la yastahibuha li sa'iril mu'minina sannan kuma yana ganin makaruhi ne suna ganewa ko ayita yana karhanta yin salati ko kuma baya san ayita ba mustahabi bane lisairil mu'minina ga sauran mu'minai kula bayanta wanda ya doke ta mustahabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nan manzo Allah to yana ganin makruhi ne kai ma wanda ba manzon Allah ba da iyalin manzo Allah salati kuna ganewa shi kuma wanda ya dauke ta wajibi yana ganin mustahabi ne kai ma wanda ba yalan manzo Allah ita ko wanda kuma ya dauke ta mustahabi yana ganin makruhi aw la yujawiza ko kuma bai halatta ta ala ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali akan wanda ba annabi ba akan kuma iyalin da ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ومن قال إنها له بالصلاة وعند يتي يالا مزالا تكن صلاة كل الأمة دكا الأمة فقد أبعد غاية الإبعاد للي ياي نيسا متك النيسا فلا فد مغانا تتك نيسا فتيكو سد دليل با وأيضا كما فإن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم شرع يا شرع أنت في التشهد أتكين ينتهي assalama wassalata yin sallama da salati duka manzala ya shar'anta a yi mashi sallama kuma a yi mi ai salati gare shi cikin sai yaka kana cewa assalamu alaika ayyuhan nabi ko baka ce ba shara'a fi salami sai manzala ya shar'anta a cikin sallama taslimal musalli wato sallaman mai yin salati ko masallaci ala rasuli sallallahu alaihi wasallam akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam awalan da farko wa ala nafsi thaniya kuma akan kanshi na abin nan karo na biyu wa ala sari ibadillahi salihin thalithan kuma akan sauran bayan Allah na kwarai karo na uku ko haka ba kana cewa assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi barkatu assalamu alaina sannan ka ce mu wa ala ibadillahi sani za ka yi manzala salati sannan sai ka yi makanka assalamu alaina sai ka yi sauran jama'a gaba daya wannan salami kadai ne amma salati ya baka cewa assalatu alaina kasabata ya zo ya tabbata ni nabi sallallahu alaihi wasallam daga nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace فإذا قلتم ذلك إذا كك فدع السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا ولا عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض وكن يسلم akan dukkan wani bawa na Allah wanda yake na kware da yake sama ko cikin ƙasa bana da mala'iku duk kun yi musu sallama kun ka cewa la ibadillahi salihin ka sa kowa ciki wannan fassara ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma salatu amma yin salati falam yashraha to manzo Allah bai sharanta ta ba illa alaihi sai akan kan shi kawai wa ala alihi faqat kuma sai ga iyalan shi su kadai fadalla to haka sai ya nuni ala anna alahu akan cewa lalle iyalin shi um aluhu wa aqaribuhu su ne iyalin gidan shi da kuma ‘yan uwan shi na kusa ba dukkan al'umma ba. Muna ganewa? Wannan ya nuna cewa Nabi sallallahu Alaihi wasallam shi kada yake masalati da iyalan shi, to iyalan su ne ‘yan gidan shi da kuma na kusa da shi. Wallahu ala. Wa'ayin kuma malam ya ce, وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة عليه Allah ya umarce mu da yin salati ga manzo Allah ba da zikirin hukukihi bayan ya bada hakokin shi amma khassahu bihi bayan ya bada abin da yake bance shi da shi dole ummati banda sauran al'ummar shi min hilli nikahihi kama abin da Allah yake bance manzala da shi shine na halaccin auren shi liman tabu nafsaha lahu ga wanda ta bada kanta kyauta ga manzon Allah ta zo ta bada kanta ga manzon Allah kyauta manzo Allah ya aure ta ba tare da sadaki ba wannan shi kadai ne shi kadai Allah ya ma wannan ya ma wannan dama shi ma kai ma ya halitta mace ta kawo kanta ta ce tana son ka ta ba da kanta gare ka amma sai ka biya kudin sadaki bambancin kada shi kenan shi in ta ba da kanta shi kenan sadakin kenan amma kai sai ka biya wa min tarimi nikahi azwajihi da kuma haramta matan a auren matan shi alal ummati ba da waka al'umma gaba ɗaya bayan shi wa min sa'ir ma zukir da kuma ainihi dukkan abin da aka ambata ma zalika tare da wannan min huquqihi na hukukin manzo Allah wa ta'zimi da girmama shi wa tawqirihi da zarata shi wa tabjilihi da kuma kambama shi zalla yana da haƙƙi akan mu mai mai salati mu bi shi mai imani da shi mu bi dokar shi sa'annan kuma zala yana da ake akan mu girma mu zaki jin girman shi garin mu zaki ganin darajar shi cikin ran ba kowace magana za mu saki mu faɗe ta ga manzala ba muna gane in ka san darajar mutum ba kowace magana kake buɗe bakinka ka faɗa ba in dai ka san darajar shi na'am
za ka tsaya ka auna wannan magana ta dace ka faɗi ta in ka faɗa ma wani babban mutum da ba shi baya za ta karewa tsakaninka da halittu balle ka faɗa manzo Allah irin wannan magana Allah na jin ka ya kyare ka kaga mutum na magana sai ce ko manzon Allah ma bi kaga wannan hauka ne mai wannan maganan yana ɓata aikin shi na ɓata aikin shi yana yin bakin jini wurin Allah. Jadi ba kaga lokacin da maganar nan ta taso na ba neman taimakon kowa ko na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani cewa manzan Allah ya mutu talaka ba ya da komi ko sisi ba ya da shi. Wai duk duk kokarin a kori ka nemi taimako da annabi sai an ci mutuncin shi sannan a tabbatar da ba ne wanda ya wuce shi manzo Allah ya rasu ba da komai ai shi yaso shi yaso ya irin wannan rayuwar ba wai dan ba ya iya yi bane kai ma kai ka ne ma ka samu bare shi da ya neman ba bashi za a yi ba da ya zaɓa ya rayu haka nan ne ba da komai mu yi roƙon Allah ya ce Allah ka rayar da ni miskini ka karɓi rayuwa ta miskini kuma ka tada ni cikin talakawa ba shi ke shi ya zaba an sha aikowa wurin shi yana so a maida mai duwatsu su koma zinariya ya ce ina so ya rayu haka ko ka ce wai ya kuma kana musulmi da sunan sunna da tauhidi kake kake wannan magana kaga baka san daraja wanda kake gaya wannan magana ba da ka sani ba za ka faɗi ta ba wayar wannan mutum wannan magana in zamanin shari'a ne to alkali ya san abin da za ya mashi karancin hukuma a hana shi kai kara magana da sunan wa'azi makarantar shi an rubuta masallaci an tsaida shi in zai bi mutane sallah in zai saurari karatu ya saurara kenan an karbe mai lasisin wa'azi shi kenan ba ya kare duk duk abin da ake gaba daya kai sallah kai azumi duka dan ka gudu girman manzo Allah ne duk abin da ake yi dan an nuna cewa annabi mai girma ne in ka nuna girma annabi Allah ya ce ka girmama shi duk wanda ya girmama wanda Allah ya ce girmama girmama in yi tsayin rasula faqad ata Allah wanda ya manzo Allah da'a to yayi ma Allah da'a haka ta abin da za ka yi ma annabi wanda Allah ya ce ka yi mashi in ba ka yi ba to ka ci mutunci ka ka ka wulakanta doka Allah subhanahu wataala kuma ka rena Allah baka doki Allah da girma ba zaka mutane ya kamata su san abin da suke ayoyin da suke bayani kan girman annabi da darajar manzala ya kamata duk mai wa'azi ya san waɗannan ayoyin tattara su gaban shi dai san fassara sai san me malamai suka bari saboda kai ya saki baki kakka saki bakinka da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kake sakin baki ga fir'auna da hamana da karuna ce manzon Allah ma ka za ka san baki gare shi kai baka san komai ba sai dai ka zo ka aje gemin da yace ka ka dage wannan da yace ka dage su kadai ka sani sunnar shi cikin sunna shi ne a darata shi cikin sunna shi ne a girmama shi maganar da ba ka yi gaya ma mahaifiyarka mabanka amma sai ka gaya ma zala ita to in akwai uwa da in akwai wasu wanda suka wuce uwa da uba girma to manzo Allah ya wuce su duk wani mai girma da ka sani duniyar nan banda Allah to koma bayan koma bayan koma bayan koma bayan manzon Allah yake da kuma takalma annabi sallallahu alaihi wasallam sun bi kowa sai a bar shi haka nan girmama ce gare shi a kyali wani yayin nan magana bar ta kawai ci gaba da karatu amma sai ka tso lalle sai ka wulakanta sai ka tabbatar da cewa ba sai kowa ba wai kuma sai mutum ya ce a shi bai yarda da takalma annabi sun yi kowa ba amma takalma annabi sun yi takalmin kowa wata aya kowa hadisi ya faɗi wannan shi yadda ka yadda ka yarda din ina aya ina hadisi babu ayar da ta ce ko hadisi ko magana wasu malamai ma ba a samu wanda suka ce takalmin annabi su yi takalmin kowa ita wannan magana kamata ya karusa ta kenan karshe so kake karusa wa karusa mu mutane girman manzala cikin zukatansu takaci abin da ya shafi manzala haka ce abu kowa ya yarda kawai domin ya taba jiki ne mai daraja ka bar shi kawai ba sai ka faɗi wannan magana ba domin tsayawa a ita wannan magana a ta wannan bincike rishin sanin daraja annabi rishin baka san wane ne manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka bangiji Allah subhanahu wataala ya aiko manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin mu girmama shi akwai girmamawa ba wai tsagoran karatun ba sabai girmama shi suke in yana karatu haka ba su kallon shi sai dai kowa ya duke kan shi haka ana gaskiya ne haka nan suna jin nauyin su yi ido hudu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma karatu cikin shi akwai ladabi duk karatun da baya da ladabi aikin banza ne Allah kiyaye mu wanda muka bada daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ka yabe mana Allah ka sa mu jara Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka sa mu cika da imani amin na'am assalamu alaikum yani sannan na fi da yake daga abi bi sannan ya bi sannan ya bi sannan sai yan mace da ya wata bi da sai ne zauna sai ni ne wucewa da yake ko kuma dawowa da kuma ya dawo kai abin da yake ko kuma ba
in ya dawo kamata ya iya dawo mutum da yake sallah na bula raka a bibiyar sallami da ya ta biyu mai muke zauna sai ya wuce ya ta yi ta uku sai da ya tsaye tuna to ga ka'ida an ce in ka riga ka yi tsaye ka tashi tsaye shi kenan ka cigaba da sallar da matsala ita nafila ce bibi kake yi da niyyar bibi ka shiga ba da niyyar hudu hudu ba to kamata ya ka dawo ka sallar tun da ka yi ƙari sai ka yi sai ka yi baki in ka sallame sai ka sai ka tashi ka kawo in kuma ka wuce din to shikenan babu wani ba tunda akwai halaccin sallar nafila a raka a guda sallame shikenan sai ka maida ta ita wannan ta uku ce ka kawo ta kuma ka kawo ta wanda sai ka sallame babu kunya
yana da wasu da shi sannan yana ke daga sai kuka kawai ko haka ta ji daidai ko ba daidai sallame wace sallar sannan na tuna eh sannan shi ne sai da yi za a tare sannan ya yi raka a daya yana da wuce sannan yana za shi kuka kwa sannan ta zai ya ci gaba za a yi da sallar shi mutum na cikin nafila ya raka ɗaya sai liman ya shigo shigowar liman ba sallah ba ce daga ganin sarkin fawa ba haushe ya ce sai miya ta yi daɗi shigowar liman masallaci ba sallah ba ce ikama ma ba sallah ba ce sai liman ya ce allahu akbar sai ka bar sallah saboda ka liman ya shigo ci gaba da sallaka kawo raka ko raka ta farko kaci kakka hita sai liman ya ce Allahu akbar sai ka tsaya da sallai domin me za shiga farilla amma in kai raka daya liman na shigowa ya je ya tsaya inda za ya tsayawa a tada sallah na dan ya kunna lasifika yana kama ci gaba da sallar ka kare kai sauri ka kare domin sallar ka bata kare ba sai lokacin da limai kafara harama ya ce Allahu akbar to taka ta kare idza uqimatis salatu aka ce fala salata illa al-maktuba in an tsayar da sallah ba cewa kai liman ya zo ba ba cewa kai illa nan na ikama ba idza uqimatis salatu in an tsayar da sallah tsayar da sallah shine limai sai Allahu akbar wannan wannan wannan babu shi yasa wasu koyi bai kamata ana ga mutane su ba yanzu kawai an shiga rudani yanzu wani na ko raka ta karshe ke da ya gali ma ya shiga masallaci na kenan kawai ya ya bar sallah wannan wata wulakan ta sallah ne ke za inda mutane ba karatu suke ba yawancin musulmi kashi gobe ya tara da biyar tasa'in da biyar ɗin su ba su karatu kaga wannan hadisan irin wannan tambayar na an sha ta ta hisu ɗari ba kuma kullum maimaita ta ake ta kuma ko ina haka ne an kasa ganewa shi yasa ba kowane hadisi ake gaya mutane ba inda mutane masu karatu ne shikenan haka yi bayani da kowa ya gane hadisi an karanta mun karanta shi nan cikin umdatul ahkam mun yi bayanin shi amma ana nan dai har yau yau kuma wannan bayanin da dai gobe ma wani sai ka ji ne mai tambaya wai in kana nafila liman yazo ya nira kuma yana nan wanda ba karatu ake ba saurare ake yi saurare bai sa mutum ya rike addini sai ka yi karatu sai kana bude littafi kana karantawa kana rike bayani da haka ne ake rike sanin hukunce hukunce addini Allah ya samu dace na'am
akwai dalilin da ke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi sha biyu ga watan Ramadan.
wa akwai dalilin da yake nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi sha biyu ga watan Rabiul Awwal akwai muna maganin cikin sira ba dillin da taban sira gaba ɗaya suna baki kawai matsalar da ke akwai ingancin riwayar ne kawai ake magana ingancin riwaya ma'ana sanadin da aka rawaito wannan magana shine ake magana waɗanda suka rawaito din masu rauni ne amma ita maganar sananniya ce wanda ga magana ta zama sananniya ka kusan kowa sai ya faɗi ta da malamai manyan malamai da wanda ba su kai su ba kuma duk littafin musulunci aka ba wani malami cikin littafin da aka fara tarihin manzo Allah azza wayo duk wanda zai sai ya ce an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 12 ga watan Rabiul Awwal hatta masana din sai dai sai su ta kawo riwayoyi wasu sun ce sha uku wasu sun ce sha biyar wasu sun ce sha bakwai wasu sun ce ashirin da nawa wasu sun ce ma tara haka sai su faɗi wanda ya dan kusa ga inganci din shine na tara ko na sha wani abu muna ganewa ko kenan irin waɗannan abubuwan su ne dalila akwai su suna nan cikin littattafan musulunci gaba ɗaya da suka bada tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am Allah ya kamshi da gafara Allah ya mashi rahama Allah ya sa ya huta alaikum salam yayi daidai ne dai da aka yayi in aka masa rami da ba aka rufe su in an kabar su ma cikin wannan kabarin da dai idan aka samu ana ana ginan kabari aka samu kasusuwa aka mera su gefe in an zo rufe shi wannan din sai a sa su gefen shi a rage tare da su haka haka yayi aka yi musu wani dan raman su da ma aka rufe su dan ka a ci wuri da yawa kaga sai a mera su tare da shi babu wani abu inda dai a karshe dai duka duk kasusuwan kowa zai koma Allah ji kan mamata ya masu gafara a sa sun huta Allah ka ba mu kyakkyawan guzurin da za mu tabbe su ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka rufa mana asiri duniya da lafiya ka mana saukin rayuwa gaba daya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rahama mabukata Allah ka biya mu kowa bukata shi masu kuka Allah ta'ala ka shaye masu hawayensu waɗanda suke cikin mawuyacin hali Allah ka fita su daga ciki Allah Allah ka kawo musu ƙarshen wannan mawuyacin hali da suke ciki Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su Allah ka shirya da su shirya wata addinin musulunci da raba su da lalacewa Allah ka ba su karatu mai amfani duniya da lahira Allah ka ba su aiki mai amfani duniya da lahira Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabannin ma Allah ka kara musu gaskiya da rufin amana da adalci Allah ka kara musu tausayin talakawansu Allah ka sa duk wani abu da za su yi don ya amfani talakawansu ba don amfanin kansu ba ya Allah Allah ka azurta su da tausaya ma talakawa ya Allah Allah ka sa hankalin su ka cokam ya dawo akan talakawa ya Allah jami'an tsaron madina su da Allah ka kare mana su ya Allah Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu gaba da ya Allah Allah ka hada kanmu ya Allah ka raba mu da rabo ka ya Allah Allah ka sa mu mu so junan mu ya Allah Allah ka sa mu tallafa mu junan mu ya Allah Allah ka sa mu tausaya mu junan mu ya Allah Allah ka sa mu zamanto al'umma ɗaya ya Allah Allah ka sa mu zamanto tsintsiya madaurin ki ɗaya ya Allah Allah ka ba mu ilimi mai amfani duniya da lahira Allah ka gafarta mana sanafan mu ya Allah Allah ka kara mu musulunci izza ka kara musulunci daukaka Allah ka kara musulunci buwaya Allah ka rushe kafirci da kafirai ya Allah Allah ka rushe kafirci da kafirai ya Allah kaskantar da shirka da mushrikai ya Allah Allah ka wargaza ka rusa aniyar kafirai gaba da ya Allah mummuna aniyar da ke gare su akan mu ya Allah Allah ka rusa ta ya Allah Allah da wanda abin da suka kulla akan mu ya Allah ka walware shi ya Allah Allah ka sance shi ya Allah Allah ka kwance shi ya Allah Allah ka zauna da mu lafiya ya Allah Allah ka kare mu daga sharrin su da bakircin su da kaidin su ya Allah Allah muna hada ka da Yahudawa zalimai ya Allah waɗanda suke zalunta ƴan uwan ya Allah Allah ka rusa su ka watsa su ya Allah Allah ka kaskantar da su ya Allah Allah wannan gobara da ka jarrabe su da ita Allah ka toye su da ita ya Allah Allah ka toye su da ita ya Allah Allah ka sa karshen su ne zo gaba ɗayan su ya Allah da waɗanda suke goyon bayan su ya Allah da waɗanda suke taimaka musu ya Allah da waɗanda ke kama musu ya Allah dukkan su gaba ɗaya Allah ka tarwatsa su ka watsa su ka gaskantar da su ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين